الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله واحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah mai kowa mai komai tsira da ake tsara tabbata ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da alayensa da sahabbansa da waɗanda suka biye musu bisa da kyautatawa har zuwa ranar sakamako da abin da ya kamata a yi faɗa da shi an yi tun daga kan magana ta shugaba na wannan majalisa ta wannan masallaci mai albarka da magana ta shikima da kuma magana ta uba da cijo malami jagora wanda nake zaune a gefen kujerar ba wai a kanta ba saboda zama a kan kujerar malamai yana da wahala da kuma magana ta yayana abokin gwagwarmaya malam kabiru da dukkanin abin da aka faɗa ta wuce da zato ne ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda muna fatan Allah madaukakin sarki ya tabbatar da zato na alkhairi da aka yi mana gazawa da kasawa kuma irin ta dan adam Allah madaukakin sarki ya dafa mana kuma ya biya mana yayin uwa kamar yadda sanarwa ta gabata yau za mu buɗe tafsirin alkur'ani mai girma a wannan masallaci mai albarka mai amsa sunan usman ibn affan wanda yake unguwar wuce ko gundumar wuce a cikin garin abuja hedikwatar mulki ta najeriya kuma za mu fara wannan karatu da sunan Allah kai tsaye daga farkon alkur'ani mai girma ma'ana daga tura ta farko ita ce suratul kayan hajjin kitab kuma kamar yadda aka ji yadda lokaci zai kasance na fara karatu da kuma lokaci yadda zai kasance na kare karatu sai dai kawai wani abu da nake so yan uwa ku ba mu haɗin kai a kansa shine idan mu akwai tambayoyi da tambayoyin ta kasance a rubuce zan a tafiya da su in nazarin in ya so in na dawo karatu na gaba sai in amsa tambaya kafin kuma in dora karatu sabo da aka tambaya da za ta zamo a ranar da aka yi ta a ranar za a amsa ta ba in an yi tambaya a yau to insha Allah amsa ta za ta zamo sai gobe da fatan Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon karantawa daidai da kuma bayyanawa daidai da kuma yin aiki da abin da muka karanta da farko kamar yadda aka sani suratu fatihatul kitab ita ce sura ta farko a cikin alqur'ani mai girma muka yi kuskure a waɗansu lokuta idan za mu magana a kan qur'ani sai a ce tun daga bakara zuwa nasu idan ka ce tun daga bakara zuwa nasu qur'ani bai cika ba ta kira sura ɗaya qur'ani surorin da ɗari da sha hudu in ka ce daga bakara zuwa nasu to yanzu ɗari da sha hudu ka ce ta kira sura daya wacce ita ce suratul baqa suratul fatiha ta kitab suratul fatiha ta kitab malamai suna da sabani akan inda aka saukar da ita wasu makkiya ce ma'ana an saukar da ita a makka kafin annabi ya hijira ya koma madina waɗansu malaman suka ce a madaniya ce an saukar da ita ne bayan an yi hijira daga makka an koma madina kowanne daga cikin waɗanda suka faɗi wannan maganganu na malamai yana da hujjarsa da madogararsa to amma yadda za a yi shi ne a haɗa dalilan guda biyu bisa ga ka'idar ilimi da take cewa aljamu aulani na tarbi haɗa dalilai guda biyu a aiki da su ya fi a rinjayar da ɓangare ɗaya akan ɗaya ɓangaren yasa imamu suyuti a cikin littafin al-ikhtar fi ulumil qur'an yayi babi yace babu ma takarrara nuzulu babin da yake bayani akan wasu surori na alqur'ani ba sau ɗaya suka sauka ba sun sauka kuma sun sake sauka sun waɗannan surorin sai ya kawo suratul fatiha da haka malaman da suka ce suratul fatiha ta sauka ne a makka maganar su haka yake lallai fatiha ta sauka kafin annabi ya hijira daga makka ya koma madina haka malaman da suka ce suratul fatiha ta sauka ne a madina su ma maganar su daidai ce lalle suratul fatiha ta sake sauka kuma a madina da haka suratul fatiha ta sauka ne sau biyu ba wai sau ɗaya ba to idan ka ga sura ta sauka ta sake sauka wannan yana nuna maka Allah subhanahu wata'ala ya ba wannan surar muhimmanci da kulawa ta musamman sama da surorin da suka sauka sau ɗaya domin a ka'ida duk abu mai muhimmanci aka maimaita shi a nana ta da aka suratul fatiha cikin kitab ta sauka sau biyu a makka da kuma a madina ayoyi ne guda bakwai ne kamar yadda muka sani sai dai a wajen idan ayoyin to a nan ne malamai suka yi sabani waɗansu suna ganin bismillah aya ce daga cikin ayoyin suratul fatiha da haka idan ka ce bismillahi rahmanir rahim ka karanta aya daya alhamdulillahi rabbil alamin biyu arrahmanir rahim uku maliki ko maliki yawmiddin hudu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in biyar اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين اهدنا الصراط المستقيم في غمشدا صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بقوا بك جلسات سوى بسم الله تعالى amma idan ka ɗauki ruwaya ko ra'ayin da ke cewa bismillah ba ta cikin ayoyi bakwai na suratul fatiha to za ka jero yadda muka jera bambancin kawai shine daga wajen ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim sai ka raba ghayril maghdubi alaihim walad dallin kuma shine sifan aya ta bakwai wanda a wancan ruwayar da wancan ra'ayin waɗannan wajen aya ɗaya ce ba aya biyu da su ba ana ma zai karanta mana tun daga farkon istiaza zuwa basmala bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كلمة أعوذ ina neman tsari billahi da Allah ni da shaitan daga shaitan arrahim bi ma'ana al-mardu jefarki ko abin jefarwa kalmar abu min al-iyaba iyaba shi ne neman tsari a larabci akwai neman tsari daga abin da kake jin tsoro akwai kuma neman mafaka daga abin da kake so da aka iyaba neman tsari liyaba mafaka domin shi abin da ba ka so guje masa kake abin da kuma kake so kai kanka kake zuwa gare shi to da haka nan neman tsari ne daga abin da ake jin tsoro sai Allah yake da manzon sallallahu alaihi wa sallam ka nemi tsari daga abin da kake jin tsoro a wajen Allah subhanahu wa ta'ala shi ne mutane yake يا من أعوذ به مما أهاجره ومن ألوذ به فيما أؤمله لا يجدر الناس أغما أنت كافره ولا يجدون أغما أنت جابره yace ya man aqulu bihi ya wanda nake neman tsayi da shi Allah kenan mimma uhadiru daga abin da nake jin tsoro wa man aluzu bihi kuma wanda nake fakewa da shi fi ma ku an da cikin abin da nake sa ran zai min na alkhairi la yajburu an-nas azman an takasuruhu mutane da su su daura kafin da ka karya ba wala yajiduna azman an tajajiruhu kuma ba su su karya kafin da ka su daura kafin da ka karya ba wajen abu to da ka dai muna da al-istiabatu muna da kuma al-liyaba neman tsayi da neman mafaka to duka guda biyun nan da Allah ake yi ubangiji subhanahu wa ta'ala yake wa in ma yanzaghannaka min ash-shaytani nazghun fasta'id billah idan ne shuzga daga shaytan ya shuzge ka to ka nemi tsari a wajen Allah innahu sami'un alim a wani wajen innahu huwa sami'un alim ma'ana shi Allah shi ne mai ji kuma shi ne masani lallai shi Allah mai ji ne kuma masani ne وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون kace ya Allah ina neman tsari daga fujjan nan ta shaytani kuma ina neman tsari daga shaytani su halarto min ma'ana su zo inda nake wannan shine ma'ana a'udhu billahi neman tsari da Allah to da wannan yake nuna cewa ya dan uwa ba a neman tsari da kowa sai da Allah subhanahu wa ta'ala duk wani abu da zai tsorata ka duk wani abu da kake tsoron ka duk wani abu da yake kungita ka to ka koma ga Allah subhanahu wa ta'ala shi zai tsare ka an gane ko duk wani abu da muke yi na al'ada ko wanda muka gada iyaye da kakanni da yawa kurakurai na nan a cikin su jinjin da sunan neman tsari kamar rataye kashin rago a kofar gida wai da zummar zai ba ka ɗari ko kashi kamar rataye wata laya a jiki da zummar za ta ba ka ɗari ko kashi ɗaura wani guru ko sanya wata azurfa ko ɗaura gare farin saki ko bakin saki ko ɗaura haƙorin ƙadan gare duk irin wanda za ka ga ana wa yara wannan ko ta babu kuskure ne shirka ce daukar haƙƙin Allah ne ka ba wani idan ka kalli abin a hankalta kafin a addinance za ka ga cewa ba zai yi ba yanzu mu ɗauki rago da ake rataye ƙahonsa don neman tsari ragon nan da ka rataye ƙahonsa don neman tsari yanzu fa baya nan ya mutu ko da rago yana da rai rago baya daji in ma da a ce haƙoran kare ta fa a iya cewa to shi kare yana gadi in yana da rai to amma rago sannan me yasa rago ba a kawo kafarsa ba ya ta kawo kaho me yasa ma ba a kawo kan ba gaba daya kaga an cinye naman kan an kawo amma an kawo kaho wani abin a ce shi zai tsare mutum wannan bai dace da hankali ba ballantana da addini yasa wata rana abu fali lokacin da ake bautar gumaka a makka yana da wani katon gunkinsa yana jin gunkin nan shi yake tsare shi yake ba shi kariya duk inda zai fita wata harka in akwai fargaba sai ya zo ya nemi sa'a a wajen gunkin wata rana da Allah yake so ya nuna masa a hankalce abin ba daidai ba ne ya fita kafin ya dawo sai bila ya zo bila ya zo daidai kan gunkin sai ya ɗaga ƙafa yana ke gunkin fitsari daga nan da ya hango dilan nan yake masa ihu kyakkyar bila dena dena bila bai ji shi ba sai da ya gama fitsari gunkin da shi ne da ya zo ya kalli gunkin nan shi ne sai ya kansa da kansa baitin waka na ban mamaki yake a rabbin ya bulu sa'ala bani bi ra'atihi laqad khaba man balat alayhi sa'ali yace yanzu ubangijin da ne ba da tsaro shi bilaji zai ya tsare bai iya tsare kansa ba amma sai tunanin zai tsare ka to da dama barayi za su shiga gidan da aka rataya kaman rago da zumman kashi sai sun gama sata sai su dauko kaman ka ta aje maka su su yi tafiyar kaga wannan karatu ne Allah ya maka ji a hankalce inda sai akwai rabon fahimta da haka ya ɗan uwa ubangiji subhanahu wa ta'ala shi kadai ne yake ba da tsaro shi kadai ne yake ba da kariya kuma shi kadai ne yake amfanarwa kuma shi kadai ne yake iya kore cuta an gane ko wa in yamsaka Allahu bi dhurri fala kashifa lahu illa hu wa in yurika bi khairin fala radda li fadli yusibu bi rahmatihi man yasha'u min ibadihi قل أرأيتم ما تدعون من دون الله إن أراد لي الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أراد لي برحمة هل هن ممسكات رحمته wal hafiya Allah alayhi yatawakkalu mutawakkilun da haka ubangiji madaukakin sarki shi kadai ne yake bada tsaro kuma shi kadai ne yake bada kariya yana daga cikin horo da Allah subhanahu wa ta'ala yau manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk lokacin da zai karanta alqur'ani to yayi isti'aza wa idza qara'ta alqur'ana fasta'id billahi min ash-shaytanir rajim in dai za ka karanta alqur'ani to ka nemi tsarin Allah daga shaytan ar-rajim abin jejewa to da haka wannan yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk lokacin da zai karatu Qur'ani yake yi isti'aza a farkon sura ko a tsakiyar sura amma ita ko bismillah ba a yin ta sai an yi sai a farkon sura amma banda sura ba ya daya ita ce suratu at-tauba da haka ubangiji madaukakin sarki sai a'udhu billahi ka nemi tsari da Allah min ash-shaytan daga shaytan kalmar shaytan sifa ce ba suna bane sau da dama mukan ɗauka in aka ce shekan wani mutum ne ko wata halitta ce ba haka bane sifa ce riga ce mara wuya kowa na iya sawa akwai shekan a cikin mutane kamanni ne in ka kamanci da shi kawai sai ka amsa suna akwai shekan a cikin aljanu akwai shekan a cikin dabbobi wa kadhalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwwan shayatin al-ins to Allah yake kira da shekanu anan a cikin suratul baqara da aka dai shedan sifa ce mutum yana iya kusantuwa da ita aljanu ma yana iya kusantuwa da ita to sai dai duk da haka akwai babban shedan wanda dukkanin shedanu suna koyi ne da shi shine iblis to da ka neman tsarin tun daga kansa ne har zuwa kuma na kasa da shi kamar yadda na gaya mana dabbobi ma suna zamowa shedanu ya tabbata a cikin hadisin muslim hadisin abu zar bifari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce idan abu guda uku suka wuce ta gaban mai sallah babu sutura to sallarsa ta lalace daga cikin abubuwan sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake wal kalbul aswad da bakin kare sai sahabbai suka ce fa ma balul aswad min al ahmar me bambancin bakin kare da jan kare sai manzo Allah yake kalbul aswad shaytan bakin karen shaytan a wata riwaya حيوان الأسود شيطان دبك الدبة تنا دبي الشيء أنت أتذكر ذلك kaga wannan ya nuna hatta a cikin dabbobi ana samun shedani to sannan bisa ga waccan ayar da muka karanta cikin suratul nahl wa idza qara'ta alqur'ana fasta'iz billahi min ash-shaytanir rajim in za ka karatu qur'ani ka nemi tsarin Allah daga shaytan idan za mu fassara ayar zahirin da yana nuna cewa sai an gama karatun qur'ani za a ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim domin qara'ata fi'li ne madi to amma malamai suka ce a ana nufin idza aratta al-qira'a in kai nufin karatu an gane ko ba wai sai ka gama karatun ba madi ne urida bihi al-bidaya fi'li ne wanda yake nuna gamawa amma ana nufin farawa kamar alwala ce da Allah yake idza kuntum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum hadhihi zuwa karshe in za ka fassara ta keke da keke fassara ta kala kato ta ruwanka da hadisi to alwala ba a yin ta sai an gidan da sallah domin haka zahirin qur'ani ya nuna idza kuntum ila salati in kun tashi kun yi sallah faghsilu wujuhakum ku wanke fuskokin kuma an an gidan da sallah kenan to amma duk wanda yake maka da yadda da hadisi ba kuma yazo yake yin alwalatan mai sallah to ya saba wa qur'ani zahirin qur'ani sai sai an gama ne alwala sai an gama sallah ai alwala to haka ayar isti'aza sai an gama karatu a ce a'udhu bi yadda da hadisi ba kuma in zai fara karatu yake a'udhu ba sai ya gama ba to nan ma ya saba wa aqidar da kanka me yasa ya saba tasirin hadisi domin aikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya nuna cewa da Allah yake in kun gama karatu ku a'udhu ba gamawa yake nufi ba in za ku fara yake nufi amma aikin annabi shi ya fassara a haka kun gama sallah ku yi alwala ba gamawa yake nufi ba farawa yake nufi sannan ubangiji madaukakin sarki yake nuna shaytanir rajim kalmar ar-rajim ala wajhi fa'il ala rajim bi ma'ana al-maf'ul rajim bi ma'ana marjum ma'ana wanda ya kai matuka wajen jifa da shi da ubangiji ya yi nesa da rahamarsa matrus marjum to da ne a madadin maf'ul bi ma'ana marjum ذاك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ka nemi tsarin Allah ko ka ce ina neman tsari da Allah mina shaytanir rajim daga shaytan abin jefarwa malaka suka ce yana daga cikin hikimar da yasa Allah subhanahu wataala ya umarni hikimar da Allah da wannan saboda larabawa kafin zuwan musulunci lokacin da suke bautar gumaka su suna neman tsari ne da gumakansu a madadin ka ji mutum ya ce a uzu billahi billata ko a uzu bil uzza ko a uzu bil manata kamar yadda Allah ya ce wa annahu kana rijalun min al insi ya'uduna bi rijalin min al jinn suna neman tsari ne da wani Allah to da haka Allah ya zo don ya gyara wannan kuskure ya dora mutane akan turba madaidaiciya neman